الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 24 ga watan jumada al'ula a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 20 daidai ga watan ɗaya a shekara ta 2020 a lissafin miladiyya za mu tashi yau a darasinmu na mai lambar 108 to me wannan baya sa lambobi a 108 108 darasi insha Allah babi na yawa na'am inda mai littafi yace mai sharhi yace wallahu jalla jalaluhu bi hikmatihi na'am babi na biyar wujubu al-istighna'i bi mutaba'ati al-kitabi an kulli ma siwahu a cikin wannan bangare kuma mun tattauna akan ma'anar babin sai kuma abin da ya shafi aya ta farko da malam ya kawo ko in ce ayar da malam ya kawo a cikin gundarin littafin malam yake mana sharhi a kanta wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in mai ma'anar wannan likulli shay'in to ban ya bayyana mana cewa a fassara wannan aya kulli shay'in dinnan da umumin abin da ya shafi halal da haram da akhbar da ahkam da komai da kuma dukkan ma ya tajo ilaihi nasu abinda mutane suke bukata a addinin su wannan fassarar ita tafi to bayan ya gama wannan ya ci gaba yake bayanin abin da ya tsaye da mu makon da ya gabata shine maganganu akan muhimmancin riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadarin aqidu da ake kira aqidun qur'aniyun ko waɗanda ba ruwan su da sunna za mu sake magana insha Allahu a kai in gabarta kama kuma ina sa ran za mu sa wani darasi a cikin wannan kwanaki in mun gama wannan gefen inda malam zai gama mana ko a ƙarshen wannan babin za mu yi lecture insha Allahu ta musamman akan wannan aƙida ta yan bin Qur'ani shi kadai banda sunna da tarihin abun da fikirorin da kuma manyan shubuhohin da masu ita suke riko da shi da kuma amsa a kansu insha Allah sai zama a madadin ɗaya daga cikin wannan darussan na yau insha Allah yana cewa wallahu jalla jalaluhu bi hikmatihi nan ne zaka karanta bismillah
والله جل جلاله بحكمته جعل الأشياء على قسمين جعل الأشياء فيما حولنا على قسمين وفيما نتعامل به نعم القسم الأول منها الأشياء يدخلها الهوى أشياء الأشياء يدخلها الهوى نعم هوى الإنسان نعم مثل محبته وبغضه نعم ومثل ما يأتي وما يذر نعم.
من بيعه وشرائه نعم وتعاملاته وتعبداته وتعبداته لربه ونحو ذلك نعم فهذه يدخلها الهوى قد يرغب أن يظلم يرغب أن لا يتعبد يرغب أن يأتي الفواحش يرغب أن يأتي كذا وكذا فهذه الأشياء تدخلها الهوى في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات نعم طيب ما مطلع to mana yake cewa wallahu jalla jalaluhu bi hikmatihi Allah madaukaki da hikimarsa ja'ala al-ashya'a ala qismayn ya sanya abubuwa dukkanin su kashi biyu ja'ala al-ashya'a fi ma haulana ala qismayn al'amuran da suke kewaye da mu wanda suka shafi rayuwar mu da wanda muke mu'amala da su harkar addini da harkar duniya sun kasu kashi biyu wa fi ma na ta'amalu bihi hakanan cikin abin da muke mu'amala da shi al القسم الأول كشي نفرقه أشياء wasu abubuwan da ya dukulu halhawa ai hawal insan akwai abubuwan da son zuciya kan shiga ciki ko ba haka ba nan bane ko ya bambanta littafin nan to yace ashiya'u yadkhulu halhawa wasu abubuwan da son zuciya kan iya shiga ciki duk abubuwan da zaka gani abubuwa biyu ne ko abinda san zuciyarka da zaɓinka da sanka da ƙinka zai shiga cikinsu akwai kuma abin da kana ƙi kana so ba su da alaƙa da zaɓinka da sanka da ƙinka kawai sai sun faru to su ne abin da zai gaya mana a ya ce akwai wanda suke suke da alaƙa da hawa na ɗan adam wato son zuciyarsa da abin da yake ƙauna da so da ƙi ya ce mislu mahabbatihi wa bughdihi san mutum da ƙinsa mana akwai abubuwan da yake so yake fifita su yana fata ya haɗu da su akwai kuma abubuwan da yake ƙi yake ƙyamar su baya so ya ji ko labarinsu wa mislu ma ya'ti wa ma yazar da misalin kuma abin da zai aikata da abin da zai bari ya'ti anan abin yake yaf'al shi yake nufi da wannan wa ma yazaru da abin da ya turukuhu zai bar shi min bai'ihi wa shira'ihi ya sai wannan ya sai da wannan harkar saye da sayarwa aji suna da alaka da so da kigo yau kana san abu kaza je ka saya kana kin abu kaza ko wucewa kai wurin sai ka kau da kanka saboda baka so to haka ne shi wa tu'amulatihi haka nan wajen mu'amaloli mu'amala da dan adam ka zabi wanda zaka yi mu'amala da shi ka so wani ka ki wani wa ta'abbudati haka nan abin da ya shafi ibada kana son ka fifita bangare kaza in na filfili ne ka fi son kai azumi ko akan yin sallah kaga wannan duk zabin ka yana shiga ciki yawwa wa ta'abbudatihi li rabbih wa nahwu zalika da makamantan waɗannan abubuwa duka yace fa hadhihi yadkhulu al hawa san zuciya kan shiga cikin irin waɗannan abubuwa qad yarghabu an yuzlima zaka iya samun mutum zai iya kwadayin ya zalunci wani sha'awarsa shi shine yayi zalunci haƙƙin wani ya shigo ta hannunsa ya take ya mursisi ya kuma ce bai sani ba yar gabu Allah ya ta'abbat haka nan kuma mutum zai iya zaɓin ya ƙi ma bautar gaba ɗaya kaga mutum baya sallah kwata kwata baya azumi wa yarghabu an ya'ti bil fawahish yana kwaɗayin kuma ya zo ya aikata abubuwan alfasha ya aikata wannan ya aikata wannan yarghabu an yakuna kaza wa kaza haka nan dai kuma zaka gani yana son ya zama kaza yana so ya zama kaza yana so ya zama kaza wannan duka zabin zuciyarsa ne hawa tana shiga ciki yace fa hadhihi al-ashya'u tadkhuluha al-ahwa'u to waɗannan abubuwan duka son zuciya kan iya shiga fi umuri shubuhati a al'amuran shubuha wa fi umuri shahawati haka nan a al'amuran sha'awa wanda kuma kamar da kullum muke ambatawa malamai suka faɗi waɗannan al'amura guda biyu su ne mafi sharri ko mafi girman cututtukan da suke damun ɗan adam a rayuwarsa da shubuha da kuma sha'awa shubuha ita ce mai alaƙa da duk abin da zai kange maka gani ko fahimta ko karɓar gaskiya a babin shubuha ne wannan abin da yake gaskiya ga yadda take sai ka kasa ganewa ko a ɗora ka akan wata fahimtar da ba ita ba ce daidai kuma kai kana tsammanin daidai ce ko kuma sha'awarka ta karkata zuwa ga wani abu wanda yake ko da ka san ba daidai bane akwai kuma umuru shahawat wanda yake yake da alaka da sha'awa biyan bukatar mutum a rayuwarsa ta yau ya samu kaza abin da zai ci abin da zai sha da kuma sauran makamantan waɗannan abubuwa to wannan shine kashi na farko alqismu thani kashi na biyu kuma ma la yadkhuluhu ma la yadkhuluhu alhawa akwai abin da sha'awa ba ta shiga cikinsa walƙur'anu ja'alahu Allah jalla wa ala hadiyan linnasi alƙur'ani Allah ya sanya shi ya zama mai shiryarwa ne ga mutane as-siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya wat tariqul qawim kuma hanya da take mai kakkiya alladhi la yaltabisu fi ma yadkhuluhu hawan nas wanda baya rikicewa da abinda wato sha'awar mutane ke shiga ciki akwai abubuwan da hawa ke shiga ciki akwai abin da hawa ba ta shiga ciki Allah maɗauki ya bayyana mana maganar sa ƙuru-ƙuru ta yadda babu wani abu da zai shiga ciki dangane da karanta da fahimtar maganar Allah yace wa huwa al-umuru al-ilmiyati sune al'amura na ilimi wal amaliya da kuma na aiki allati yahtajunaha wanda mutane suke bukata to wannan abun shine abin da qur'ani yake shiryarwa zuwa gare shi tibyanan li kulli shay'in zancen da ake kenan abinda dan adam ke bukata abinda zai shiryu ya san as-siratal mustaqim ya san abinda Allah yake so ya aikata ya san abinda Allah yake ki ya nisance shi abin nan ya kuma karbi labaran da Allah ya ambata da abubuwan da suka shafi ubangiji subhanahu wataala na bangaren sunayensa da siffofinsa da abin da ya shafi haƙƙinsa na rububiyya ka yadda abin da ya shafi tashin alkiyama za a yi kaza kafin kiyamar mutuwa da abin da ya shafi kabari ga abin da za a yi in an je kuma kiyama ga abin da za a yi na al'amuran gaibi duk waɗannan suna cikin abin da ake kiransu hanyar shiriyar da Allah ya bayyana a cikin alkur'ani to a nan ba ka buƙatar wani littafi daban ba ka buƙatar wata shiriya daban banda ta alkur'ani ɗinnan da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don ka gane irin waɗannan al'amura amma al'umuru lati tasri fiha sunanullah wannan shine na biyu zai ƙara bayani akai amma al'amuran da sunnonin Allah ke gudana cikinsu sunnar Allah na ana nufin yadda Allah ya saba mu'amala da bayinsa shine sunnar Allah yawwa hadhihi la yadkhulu hal hawa wannan babu zancen son zuciya a cikin su to ba son zuciya fal qur'an lam yunzal li ajli bayaniha alqur'ani ba a saukar da shi dan bayanin waɗannan abubuwa ba amma abubuwan da hawa za ta iya shiga ciki ka karba ko ka yi ko ka ƙi su ne abin da ƙur'ani ya zo da bayanin to ga inda za ka bi kar ka bi son zuciyarka saboda an san hawa ɗin na iya shiga ciki amma sauran abubuwa na ƙaddarar halitta yadda Allah ya halicci sama da ƙasa da yadda kuma ruwan sama ke zuba da sauransu wannan ba ba ruwan su da maganar me son zuciyarka kana so ko ba ka so za a yi ruwa ka zaɓa ko baka zaɓa ba a garin da kake so ko ba a garin da kake za a yi ruwa misali ne wannan kawai to waɗannan hawa ba ta shiga cikinsu sai ce la yadkhulu hal hawa fal qur'anu lam yunzal li ajli bayaniha li hadha yace don haka masalan yace yanzu misali umurul hisabi al'amurul lissafi da ake yi harkar lissafe lissafe wa umurul handasati da al'amuran engineering wani hau zalika da makamancin wannan hadhihi la yadkhuluha al hawa wani al'amura ne da babu zancen son zuciya ciki ba za ka samu son zuciya a mathematics ba ko wani a faɗi wani abu wani ya canza haka kawai saboda ba haka yake so ba ko ya ƙi ko ya so haka ka'ida take formula ɗin ita za a bi a kai ga result yawwa ba dama a canza to waɗannan al'amuran ƙur'ani bai zo don su ba kun fahimci abin da wanda ƙarin bayan da malam ke ke yawwa sai ce lau qala qailu masalan yanzu idan misali wani mutum sai ya ce زوايا المثلث يمكن أن تكون مئتي درجة طف إنا ما ثم ثمتك واتو كونوني نا triangle شيني المثلث sunan triangle kenan da larabci mufallaf abu mai kwana uku kwanonin da suke angles ko ake cewa angles din triangle guda ukun nan yumkinu an takuna mi'atai daraja zai yiwu ta zama 200 degrees sai wani ya zo ya gaya maka haka za ka yadda ai mun san dai digirin yadda ake kwatanta abin nan ko yawwa akwai 90 degrees da kuma 180 degrees haka to zai yiwu a ce angle na triangle ta zama 200 degrees zai yiwu to yan mathematics ku kun sani to sai ce hadha la yadkhuluhu raghbatu raghibin raghbatu raghibin ba zai yiwu ba kwaɗayin mai kwaɗayi ya sanya shi haka duk yadda ka so ba dama duk yadda ka ƙi ba dama ka sa wannan angle ɗin ta triangle ta yi faɗin da za a ce 200 degrees ne ba zai yiwu ba in dai triangle ɗin ne ko 95 ba ba zai yiwu ba don haka dole iyakar ta iya yadda zai ta iya ɗauka gwargwadon yadda aka yi shefin ɗin triangle ɗin wani mai tsawo wani gajere to duk yadda za a yi in dai triangle din zai tsaya shi wanda ya fi faɗin ba zai ta faɗi har ya zama ya haura 180 din ba ma ba zai yiwu ba yawwa to shine abin da malam yake nufi ana to wanda kuma fa bai karanta wannan ba ba zai gane wannan zancen ba ko wanda bai yi mathematics din ba bai san triangle din ma ba zai fahimci wannan zancen ba ya ce wannan ba dama wani abu ya shigo na kwaɗayin wani mai kwaɗayi ya canza shi au yusdira qararan ko kuma a ce a samu wani mai iko haka ko mai mulki sai ya sa doka shine an yusdira qararan ya sa doka anna zawayal musallas mi'atai daraja yace daga yau duk inda za a yi triangle to dole ya zama 200 degrees misali wannan sai a ce mahaukaci ne ko ba haka bane yawwa aw annahu ya'ti man yad'u nas ko a zo a samu mutumin da zai kira mutane ila an takuna zawayal musallas masalan 200 daraja ko a ce ga wani mai da'awa yana tawazi ya jama'a waɗanda ko san mathematics to daga yau duk wanda zai zana triangle to dole degree din sa ya zama 200 degrees aw anna ashara wa ashara tusawi 15 ko kuma mutum ya zo ya ta da'awa ko ya sa doka in mai mulki ne ya ce daga yau goma a hada da goma to sunanta goma sha biyar ko a karba ko kar a karba misali haka zai yiwu ai ba zai yiwu ba yawwa 10 plus 10 ba ta da wata an samu ba 20 ba to a ce ga wani shugaban kasa ya sa doka daga yau a sa a majalisa duk dan majalisa ya da a sa hannu 10 plus 10 is equals to 15 sai a ce an yi hauka a jiha kaza ko ba haka bane shine abin nufi ko a ƙasa kaza to shine misalin da yake kawowa sai ce wa nahwu zalika da makamancin wannan yace hadhihi la tadkhulu hal ahwa waɗannan son zuciya baya shiga ciki kwata kwata lihada shi yasa annasu su mutane idza ata man yukhbiruhum idan wani mai ba su labari yazo ya ba su labari fiha a irin waɗannan al'amura din bi ghairi alhaqi ba abinda aka sani ba ya faɗi abinda ba haka yake ba fa innahum sayarudduna alaihi nan da nan kowa zai ce kai da Allah rabu da mu ba haka bane sai a ce hauka ne li'annaha la tuwafiqu alhaq alladhi ya'lamunahu domin ko bata dace wannan da'awar tasa bata dace da gaskiyar da su suka sani ba wa huwa laysa lahu hawa shi kuma bashi da wata hawa bashi da wani son zuciya fi an takuna al-umuru at-tabi'iyyatu ala khilafi ma khalaqa Allah jalla wa ala ba zai yiwu a ce yana da sha'awar a ce abubuwan da Allah ya halicce su na ɗabi'a a canza su daga ɗabi'ar tasu ba yadda Allah ya halicci abu haka za a bar shi to waɗannan abubuwa da ake faɗa da triangle da me duk da dan adam ne ya zana ai lissafin dai haka ka'ida su take yawwa an fahimci wannan abun to waɗannan abubuwan duka ba alƙur'ani bai zo don bayanin wannan ba ballantana a ce abu kaza ya saba ba hankalinmu don haka ba za mu karɓa ba kun gane abinda ƙur'ani ya zo da shi sunna ma ta zo da shi shine abubuwan da za a ce ku yi ko ku bari kuma kuna da ikon ku zaɓa ko ku aje to sai a ce tilas ku yi shine in kuna son ku zama muminai to ku yi kaza wannan kuma abin duka ya dace wa hankalin ɗan adam an fahimci abin ai to sai ce lihada don haka yukhti'u man yaj'alu alqur'ana kitaban fil ulumi kulliha daga wanda duk yake sanya qur'ani ya zama littafi ne na dukkan fannoni wa duk qur'ani ya zo don bayanin duka sciences da engineering da waye da duk qur'ani don wannan ya zo yace wannan wanda ya faɗi wannan kuskure kama za'amat ta'ifatun kamar da wasu ƙungiyoyi ko wasu mutane suke zaton annal qur'ana cewa qur'ani kitabun fi tabi'ati littafi ne da yazo dan bayanin nature da yadda dabi'ar abubuwa suke wa kitabun fi zira'ati littafi ne na agriculture bayanin gona noma da sauransu wa kitabun fil handasa littafi ne na engineering wa kitabun fil jabri littafi ne na aljabra duk waɗannan abubuwan wa kitabun fi hada littafi ne a kaza da kaza da kaza yazunnuna anna hada fihi raf'un li sha'nil qur'an suna zaton cewa wannan ɗaukaka matsayin alkur'ani ne a ce ai ƙur'ani ma ya zo da aljabra kamar da zaka ji ana yawan faɗa irin wannan misali kullum aka tashi magana akan sai a ce to ai asalin bokon ma daga ƙur'ani yake ƙur'ani shi ya zo da duk wannan duk wannan baka buƙatar sa na'am akwai abubuwan da ƙur'ani ya yi magana a kansu kamar da faɗa dai makon da ya gabata akwai su a cikin alkur'ani amma kuma sun dace da abin nan da aka zo da shi na ilimin sciences shikenan wannan dama ai saboda dole ne ma abin ya zama haka tunda ilimin sciences din nan ilimi ne da ke bayanin ɗabi'a yadda take ba wani ilimi ne na ƙarya ba ilimi ne na haƙiƙanin yanayin abu yadda yake yadda Allah ya halicci abubuwa to tunda kuwa mu a qur'ani mun samu labarin ne daga wanda ya halicci abubuwan ai kaga ba za a samu sabani ba ai na ka tsinto shi ya dauka na sani to ai to kuga duk tambayoyin ku ne a cikin gasu ba to ba laifi a ba wani ma not a yi gaba ɗaya ba wani sabon abu to ba matsala rike a ba wa mai shi kayansa na suna tsammanin kamar in sun faɗi haka to a ɗaukaka ƙur'ani misali yanzu za ka ji wannan ba matsala ba ne kuma sosai illa yana da kyau kuma mu sani waɗanda muke ta zancen su akan harkar ilimin sayansi din nan ka ji misali mutum yana faɗa yana gawa waɗanda ba musulmi ba ai asalin mathematics ma wanda ya fito da shi shine kaza ko kuma wanda ya fito da yanzu kuna ji an ce aljabr ko an ce ne ce me aljabra to formula na aljabra wanda ya fito da shi har aljabru ake cewa aljabru shine abin da ya karye a gyara shi kuma haka ba to haka algorithm daga alkhawarizmi alkhawarizmi shine fito da ka'idar algorithm shi yasa ake cewa algorithm to sai aka canza ta to irin waɗannan mutane ne daga cikin musulmi da suka karanta philosophy din nan a natural sciences suka yi fice a ciki mathematics da engineering din nan da medicine da yawa mun sha muna zancen falsafa muna ina yawan zancen ko yawa to amma abin lura shine sau da yawa nakan ce i sun yi developing wannan amma asali ba su suka fito suka kirkiro da wasu a daga cikin ka'idojin ba asali da aka translate littafan greek din nan na abin nan greek philosophy suka fassara zuwa zuwa larabci to ta nan suka karanta to amma kuma wasu sun yi ƙari akan waɗannan ɗin abinda su manyan su Plato Aristotle suka zo da shi su kuma suka yi developing ɗinsa suka fito da wasu formula daban daga cikin musulmi to amma matsalar ita ce su waɗannan musulmi in ka zo ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka ɗauko tarihinsu sai ka ga damuwarsu da wannan ɓangaren ya rasar musu kuma imani da abin da ya shafi wajibi su yadda da shi a ƙur'ani ko da hadisi mafi yawansu in ka lissafo su ibn sina su alkindi su farabi ibn rushd al-hafid yawwa irin su abubakar muhammad zakariya arrazi duka waɗannan ɗin su alkhawarizmin ka gansu in ka ɗauko addinin su kuma sai ka gansu a falsafa suka sani ba su san aƙida ba ba su san komai ba shirke-shirke da menene kamar ibn sina babansa dan ismailiya ne ismailiya yan karamita din nan masu hazzagin annabi suna yi a aƙidinsu to da ga ba aƙidin kirki ne ma da su ba to amma a je a kyale shi a hakan ko ba haka ba to abinda ake so ka sani shine kar ka ɗauka cewa ƙur'ani ya zo don bayanin waɗannan abubuwan a'a waɗannan abubuwan duk wanda ya karanta su in wani ya zo masa da saɓaninsu ya san ƙarya yake saboda ba sa saɓa wa juna dokoki ne a tsare suke a mathematics ba ka samun wata formula a ce an gwada ta an yi an gaba haka take ba ko ibn taymiya faɗa wannan na sha gaya muku yake cewa dokokin mathematics suna cikin dokoki mafi tsayawa daidai da suke ba sa saɓa wa juna sai dai in mutum bai iya ba bai bi ka'idojin ba da haka wannan baya cikin abin da za a ce qur'ani ya zo ya koya mana mathematics don haka mu ƙara imani da qur'ani a'a shi abin da ya zo domin sa shine ya shiryar da kai abin da zuciyarka za ta iya karkata zuwa ga waninsa sai a ce a'a bar zuciyar nan taka dawo kan wannan don Allah ya fi ka sanin makoma ya fi ka tausayin kanka ya fi ka rahama ga kanka so kake ka shiga aljanna har ka shiga aljanna ko ba alaka ba ta da alaka da mathematics da sauransu da waɗannan wannan abubuwan amfaninmu ne a duniya an kun fahimci abu to shine zancen kawai da ake yau sai ce walaysa kadhalika ita lamarin ba haka yake ba bal fihi inzalun min sha'nil qur'an wannan irin zancen ma akwai saukar da darajar qur'ani a cikin sa in ka ce qur'ani wannan abun yazo ya faɗa domin waɗannan ka'idojin da kuke gani wata rana wani zai zo tunda ana ci gaba a cikin su me yasa ake ta karatun nan yanzu a engineering din da medicine da me ba ana ta karatu ba kuma yau an kirkiro kaza gobe an kirkiro kaza to kirkire kirkire nan tunda dan adam in dai akwai dan adam za a ci gaba da kirkire kirkire ba a tsaye da ka'idar a wani zamani a ce wannan ita ce qur'ani ya magana akata wata ran za a zo da wata formula din da ba ita za ka samu ba to kuma sai a ce to kenan an tsallake sanin qur'ani kun bai wannan zancen wannan nukta tana da muhimmanci ta karka damu da cewa sai qur'ani ya dace da sciences in an samu wannan a wani wuri fa biha wa ni'mat dama ba a aiko su dan su zama tilas tare suke ba shi mahalicci ya ba mu labari a qur'ani shi kuma dan adam yanzu yake ta binciken sa yau ya gano kaza eh ya dace yau ya gano kaza kila ya ga bai dace ba to ya ƙara bincike wata rana zai zo ya ga ya dace da abin da mahalicin ya faɗa tunda dai duk halittar tasa ce to don haka karka ɗauki ƙur'anin a matsayin wani wuri ne da za ka riƙa gwada formula sciences ko ta dace ko kuma shi ƙur'anin ka ga whether it is compatible with sciences ko kuma ba haka ba ba ruwan ƙur'ani da wannan ba don wannan ya zo ba abinda ƙur'ani ya zo da musu shine shiryar da kai yadda za ka zauna a duniya ka yi abin da ya dace in ka koma kuma lahira ka sami makoma da ta dace da abin da ka aikata yawwa to sai ce li anna Allah jalla wa ala domin ko Allah madaukaki lam yunzilil qur'ana lidalika ya saukar da qur'ani domin wannan ba yace wa lam yaj'alhu kitaban fil umuri riyadiyyati Allah bai sanya qur'ani ya zama littafi ne na mathematics ba yawa aw at-tibbiyya ko kuma al'amuran medicine ba aw al-handasiyya ko al'amuran engineering aw ila akhirih ko makamancin waɗannan wa inna ma ja'alahu kitaba hidayati shi littafi ne na shari'a fima tadkhulu fihi ahwa'un nas cikin abin da sha'awar mutane takan shiga ciki dan ai regulating sha'awar tasu ta dawo ta bi daidai saboda su samu sakamako li tahrifi muradillahi idan san zuciya yayi amfani da san zuciyarsa domin kawar da maganar Allah madaukaki ko manufar abin da Allah ke nufi da maganarsa jalla wa ala fihi to a kade wannan abun a dawo da su zuwa ga abin da yake shine daidai amma ma hakamatku sunanu wa ƙawanin amma abinda sunnoni wa ƙawanin da dokoki min Allah daga Allah jalla jalaluhu suka hukunta shi wa taqaddasat asma'uhu kuma Allah wanda sunansa ya tsarkaka fi umuri at-tabi'ati a natural abubuwa abubuwan da suka shafi tabi'a da nature fa hadhihi alhaq in an ce nature nan ku gane ba muna magana irin masu maganar wancan nature ba ko zaka ji hasna cewa wai maza nature ta yi fushi an yi volcano an yi waye ba wani abu mai suna maza nature yawa agun mumini bai halatta yadda da wani abu maza nature ba yawa nature dai na'am dabi'a ake nufi dabi'a kuma abin da ake nufi yadda Allah ya halicci abubuwa a yadda ya dan ya sanya su ya dora su shine dabi'ar su amma mu a musulmi kowa ya yarda cewa nature din nan ba ita ta samar da kanta ba Allah ne halicci ɗabi'ar kowane abu kuma ba ita nature ku fahimta ba wani abu ne da za a ce akwai wani abu gingirin sunansa nature shine yake yin a'a kowane abu yana da nature dinsa yawwa nature dan adam shine kaza gashi Allah ya yi shi ga girman sa ga irin sa ga ɗabi'ar structure dinsa ga tunaninsa ya ci abinci ya je bayan gida ya bacci nature dinsa kenan fulawa ita ma tana da nature ɗinta haka nan ko duk dabbobi da haka nature ba wani abu bai karka tunani a wani abu bulantana a sa masa suna maza wannan kuma wani abu ne daban Allah kyauta to waɗannan irin abubuwa sai ce fa hadhihi alhaqqu fiha sayabinu bima ajra Allah min sunnatihi gaskiya a irin waɗannan abubuwa tana bayyana ne da abin da Allah ya gudanar da shi a cikin sunnarsa ta mu'amala da halittarsa wa ma ajra min taqninihi da kuma abin da Allah ya gudanar na sanya dokokinsa na tsare taqnin ana nufin abin da Allah ya sanya na rules na principles na rayuwar abubuwa cewa in akai kaza kaza zai faru in akai kaza kaza zai faru to nan sune ka'idojin da ake nufi to sai ce li hada tajidu shi yasa zaka samu anna ba'dhan nasi wasu mutane fi tafsirihi a cikin tafsirinsa li hadhihi al-aya a wannan ga wannan aya wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay'in fi kutubi at-tafsiri al-tatafan tafsiri yaj'alu al-qur'ana shamilan li kulli al-ulum yana sanya qur'ani ya shafi kowanne ilimi hatta ala al-amru fi ba'dihim har wasu daga cikin su abin ya koma da su an ja'alu al-ulum al-muhdatha suka sanya fararrun ilmomin nan da suka zo daga baya al-batila wanda ba daidai ba na barna allati yaruddu al-qur'an wanda qur'ani yayi kullaliyo da su yayi watsi da su bai karbe su ba ja'alu al-qur'ana mustamilan alaiha suka sanya qur'ani duk ya dauko waɗannan ilmomi din ka ulumi tasawufi kaman ilimin sufanci a ce wai daga qur'ani yake ilimin sufanci dai wannan na tasawufi yawwa wanda ya developing har ya kawo ya metamorphosis zuwa ga irin wannan abin da muke gani yanzu na yan hakika da sauransu sai a ce wa duk qur'ani ya dullu ala hadha sai sam sam wannan ba haka bane wal falsafa da philosophy wanda aka samu daga wanda ba musulmi din nan ba yawwa ko akwai abin da zai amfani a cikin ta to amfanin mu na duniya ne wannan sa ilimin da muke samun fa'idarsa wannan kuma ba ma buƙatar a ce mana addini ya ce ya halatta ma ko bai halatta ba ɗabi'ar mu ce dole ne irin yadda dole mu koyi kowace sana'a to haka shi mana ilmomin da injiniyarin da medicine duk ɗabi'a ce tilas mu koye ta an fahimci abu da haka shi yasa ma wasu malamai suke cewa da mamaki a zo a samu mutane a zo a ce musu koyon ilimin boko wai a ce musu haram ne har su zauna suna wasa akan irin wannan zancen asali ba a saba ba ballantana a zo a ce bai halatta ba in dai za a fahimci yadda ka'idojin su shi na'am masu rubuta shi sun yi kuskure a wasu wurare to amma waɗanda kuma suka biyo bayan su daga cikin wanda suke karanta wannan fannin sun bayyana kuskuren su ba wani abu ne da aka sanya shi asali dan kafirci ba amma asali in dai ana zancen natural sciences ne wannan abubuwan da muke magana medicine engineering da sauransu da sauransu abubuwa ne da kamar da malam faɗa ba sa saba ma ka'idojin su zaka kuma addini ba ruwansa da su ta bangaren hanawa sai dai idan mutum ya kai ga ya karanta wani abu ya ce abu kaza ga yadda yake kuma sai a samu cewa Allah ya yi magana a kan abin cewa ba haka ba ne to dole wannan sai ka bari sai a ce a ci gaba da bincike za a dawo kan abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani shi kenan abin da ake faɗa amma ba a ce karanta su haramun ba ne to amma dai ba a cewa waɗannan ilmomin dukkaninsu da ƙur'ani aka same su amma dai Qur'ani ya yi ishara zuwa gare su don wasu ilmomin ai an same su tun kafin Allah saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko ba ka ba wannan ilmomin na Greek ai tsofin tsofin civilizations ne akwai su tuntuni da Indian philosophy da Greek philosophy din da dukkan su tsofin philosophies ne wanda suna nan tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmomin da aka same su kuma a lokacin akwai masu yin wani aikin daga baya da musulunci ya zo kuma aka zo kan wancan abin da mukan ambata bayan an fassara wasu daga cikin waɗannan littafan shine musulmi suka samu haka ba wani abu ne bako ba amma dai musulunci ya zo ne dan ya shafi rayuwar duk ɗan adam ta kowane fanni nasa yace wa turuqul mukhtalifa da kuma hanyoyi din nan da ya tsariku iri iri da suka sassaba wa juna wai a ce duka daga qur'ani suke ja'alul qur'ana yadullu ala zalika kullihi wa ce qur'ani duk yana nuni zuwa ga waɗannan abubuwan yace sam sam wannan kuskure ne wa ja'alu uluman nazar umuran nazar kai kuma suka sanya al'amuran bincike wa umuran hikma da al'amuran hikima bayanin hikimar abubuwa wal qawaid da ka'idoji wal qawanin da dokoki wal munazara da tattaunawa da musu da mujadala wa ashbahi zalika wal jadal da makamancin waɗannan hakanan da musu dai da ake da tattaunawa ta harkar addini ja'alu kullu hadhihi al-ulum fil qur'an suka ce duk wannan a cikin alqur'ani ne kun fahimci me suke nufi ma'ana a zo a ce duk qur'ani ne ya koya mana wannan ko kuma yana kira zuwa ga ai haka akwai wani abu da Allah zai mana amfani a nan ambace shi muna wani zamani yanzu musamman zamanin da ake cewa zamanin mustalahat ko kace terminologies wani abu mutane ne suka yi istilahi su kira shi suna kaza to sun gama yarda da sunansa kaza to wanda suke so su yi tallansa sai su nemi wani abu a cikin qur'ani da ya kusa kama da shi sai su ce to kun ga a qur'ani ma an faɗi wannan abun duk da cewa sunansa daban a gunmu abinda qur'ani ma ya magana kuma kila wani abu ne daban amma ana son a samu wannan base sai a ce to shine wancan na alqur'ani sai a ce to qur'ani ma wannan abin yake kira zuwa gare shi sai ya zama cewa duk lokacin da wannan mustalahat din duk abin da suka kunsa ko akwai abu mai kyau ko akwai mara kyau sai a sa mutane su fahimci qur'anin ne koyar da haka tare da cewa mu ne a zamani da ya zo yau da kullum gwargwadon karance karance muka yi tamin wani abu muka ce sunansa kaza to ba zai ku mu mu creating suna ga wani abu mu sa masa a yanzu kuma mu tsammanin Allah ya yi faɗi wannan abun a cikin alkur'ani sai dai a ce la Allah yana ishara zuwa ga wani abu kamar haka amma ba a ce qur'ani yana koyar da wannan ba sai mu shigar da wani abu a hankalin masu koyo cewa duk abin da muke koyo to qur'ani ne yace ashe duk barnar da take ciki ma sai a dangana wa qur'ani to kar ai haka a bar qur'ani a filinsa waɗannan al'amuran kuma a ci gaba da bincike yau da kullum ana gano abubuwa ana ci gaba saka babu rikici fa tsakanin addini da kuma ilimi na zamani harka kowanne daban kuma ba abin da zai hana su tafi tare da juna wajen ci gaban al'umma galibi dama shi wannan abin da shafi ilimin zamani zancensa daga farko har ƙarshe zancen duniya ne ko ba gaba zancen duniya ne yadda in an yi kaza duniya za ta yi daɗi za mu ƙirƙiro abin da zai sauƙaƙa mana rayuwa ta tafi ta harkar injin yanzu ku duba ci gaban da ake samu a zamanin yanzu ɗauki harkar kwamfuta kawai yadda ta mamaye kowane abu a medicine yanzu sai da kwamfuta komai ana ne yanzu ayyuka da aka rasa sakamakon zuwan kwamfuta da ɗan adam yake yi da hannu duk suna nan fa da yawa factories da yawa da suke kirkirar abubuwa maimakon dan adam ne zai packaging wani abu yayi ne duk an sa yanzu da computer za a controlling wani inji ya je nan ya dauko wannan ya dauko wannan duk kun san wannan abubuwa wannan ci gaban muna bukatar sa ba za mu ci ba mu bukatar sa ba amma hanyar addini ba ta hana wannan ba sai inda wannan din ya karya dokar addini aka samu wani abu na haram a ciki sai a ce a to banda haram din mu yi kokari mu sanya abin da yake ya dace da shari'a sai mu ci gaba amma ba a ce gaba ɗaya addinin ya hana wannan ci gaban ba wannan jahilci ne gaskiya yau sai ce waja'alu umuran nazari ya mun wannan ko waja'alu kull hadhihi al-ulum fil qur'an wa hadha wala shakka wannan babu ko kwanto min al-ghuluwi al-batil wannan wuce iyaka ne da shishige wanda yake ba daidai ba fal qur'anu idan don haka shi qur'ani tibyanun bayani ne kama akhbar Allah jalla wa ala kamar da Allah madauki ya bada labari tibyanun ne li kulli shay'in bayani ne kowanne abu to kowanne abu din mun yi bayanin me ake nufi yawa kaga banda waɗannan abubuwan na ilimin ɗabi'a din da sauransu ba su ake zance ba alqur'anu tibyanun li kulli shay'in abana Allah fihi kulli shay'in yanfa'u al-ibad gani a ciki Allah ya bayyana komai da zai amfani ga bayinsa wa yahtajuna ilayhi kuma abinda suke bukata zuwa gare shi fima qad yuharrifunahu bi ahwa'ihim cikin abinda za su iya zai yiwu son zuciyarsu ya iya karkata shi to sai shari'a ta zo ta ce a karku kada ku karkata shi din ku bar shi yadda yake ku bi doka kaza ku bi doka kaza au qad la yudrikuna al-haqqa fihi ko kuma abinda ba dama su iya gane gaskiyarsa akwai abubuwa da yawa aiko Allah maduki ya ga mana a Qur'ani ba da duk yadda muka yi bincike ba za mu san gaskiyarsu ba suna nan da yawa a cikin Alƙur'ani duk abin da ya shafi harkar gaibi abin da ya faru a da wanda ya zuba mu da damar binciko tarihinsa abin da ya faru a zai faru a nan gaba da abin da ke faruwa an binne mutum a kabari waɗannan akwai abin da za mu iya sani akwai yadda za ka iya sanin me ake wa mutum a cikin kabarinsa babu abin da zai faru nan gaba idan duniya ta ƙare ba mu sani ba yanzu za ka ga masu bincike suna ta ba da labari ana ganin kaza na daga cikin canjin ɗabi'a yanzu wannan abin da ake ta magana na kwanakin nan na tsumamar yanayi din nan wani lokaci wani sai ɗauka kamar shirme ne ba shirme ba ne abubuwa ne na halittar Allah yake juya sai yake canza su kuma wannan canjin wani abu ne da la'alla yana nuni zuwa ga wani abu da zai faru ba da mu faɗa don ba mu sani ba amma Allah shi baro kansa saninsa amma su yanzu masu binciken yanayi yanzu duk kullum suna samun abubuwan mamaki sai ba haka aka saba gani ba yau abu kaza ya faru kaza a zo a ce an gano wani wata halitta tana ta tahowa tana ta tahowa zuwa ƙasa ba san me zai faru ba duk wannan wani abu da su sun faɗa sun gano kuma ba ƙarya ba ce haka wannan ɗabi'a ta Allah yadda ya halicce ta mu bar masa kayansa abin da ya shafi kuma me za a yi ran kiyama shi ma mu bar masa kayansa amma tun da ya ba mu labari a Qur'ani ya halatta mu mu ce mun yi binciken science mun gano babu wani abu mai suna rayuwa bayan mutuwa babu wani abu mai suna kiyama wata aljanna wata wuta duk tatsuniya ce idan hankalin naka yake dan adam da har ka san kaza zaka iya karyata abin da Allah ya faɗa yaushe kai karatun me ka fahimta a duniyar da har zaka ce ga yadda ka zaki kalli duniyar kawai mun sha magana a nan wuri ita duniyar nan da muke kai da zaka kalle ta a ce daga nesa a irin yadda su masu ilimin zamanin suka hango sai ka ganta yar hinken nan yar kankanuwa ko dugo bata kai ba in aka kwatanta ta da halittar Allah madaukaki to wannan ai fuf a kare ta lokaci guda ma wai san ma da kai cewa har zaka wani hukukul insan wani abin human rights an ji ma mutunci an yi menene har ka rika zancen wai Allah ba tausayi dan me za a jefa wasu a wuta wai ina kaga wani hukukul dan adam ba ka da wani abu naka duniyan nan fa a damfare muke a kanta ko ba ka bane yadda muke a damfare muke kawai a kanta kawai haka za a yi duk gaba ɗaya an gama ku tuna yadda Allah maɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yadda aka halaka mutanen annabi lut masu luwatsu mala'ika jibril fiffike fiffike ɗaya daga cikin fuka-fukansa ɗari shida ya nutsa a cikin ƙasa ya ɗauko garin gaba ɗaya aka kifa shi shi kenan suka kare ita duniyar gaba ɗayan ta fuf daga ya ɗauke an ce jefa ta nan kamar ƙwallo duk komai ya ragargaje shi kenan fa an gama ina za ka kai ƙarar human rights ɗin ya kamata da Allah mu san mutum musulmi ya rika sanin girman Allah ya san kuma irin maganar da zai rika yi duk yana daga cikin shi kansa wato ilimin sciences ɗin yana ƙara wa mutane imani a rika karanta shi masu humanities ɗin da ba su karanta haƙƙin Allah sosai ba su suka fi magana irin wannan mara kyau amma su masu sciences ɗin suna da hankali fiye da waɗanda ba su karanta wannan abun ba wannan dai tsammani na ne la'alla wani ya ce ba lalle haka abin yake ba amma dai gwargwadon saninka ga halittar Allah gwargwadon ƙarin imaninka yawwa rashin saninka ga halittar Allah ko ya fi sanya ka kai ta tunanin abubuwa yadda kake tsammani alhali ba haka suke ba to sai ce ina ne aw qad la yudrikuna al-haqqa fihi ko nan ne muke mimma yanfa'uhum fi akhiratihim cikin abin da zai amfane su a lahirarsu to abanahu Allahu jalla wa ala bayana shine abin nufi Allah ya bayyana waɗannan abubuwan bayani kuru-kuru in kai kaza zaka shiga aljanna in kai kaza wuta ce to wannan shine abin da Qur'ani yazo ya magana a kansa ba zancen ɗabi'a ba sai ce fa kullul matalibid diniyati fil qur'an duk wani abu da ake so na addini shine al matalibid diniya manufofi na addini abinda ake yin addini domin a cin masa fil qur'ani a cikin alqur'ani kullu ma yakunu min qabilil hidayati duk abin da yake ta bangaren shiriya yake fi dunya a duniya aw fil akhirati ko a lahira huwa fil qur'ani to yana nan a cikin alqur'ani baka bukatar wani abu nan kuma kamar da muka ambata kuma malam zai zo yi mana magana nan gaba in ya ce qur'ani a wannan babin yana nufin hadda sunna yawwa eh karka kawo sabani a nan kamar da dai muka tattauna a wancan irin irin wannan fahimta ce ta dauki ai waɗanda suka fito da wannan fikira ta qur'aniyun inda ake zance irin su sa ahmad khan in ka bincika sa ahmad khan shine farkon wanda ya fito da wannan tunani a india a 1817 aka haife shi ya rasu 1897 shekararsa tamanin a duniya ya karanta wasu abubuwa na ƙur'ani da hadisai sai ya samu aiki a wani kamfani da ake ce ma zan dai zo in gaya mana wannan duk mun zo wannan lacca a eastern, eastern indian company shine farkon kamfanin da ingila ta kafa lokacin da aka je mulkin mallaka a india ingila ta kafa a india irin yadda lokacin da aka zo mana nan royal niger company shi aka kafa ko da shi ta hanyar sa aka yi mulkin mallaka sosai in kun karanta history to su kuma da aka je can a wannan kamfanin ne to shi sa ahmad khan ya samu aiki a nan suka same shi mutum ne mai kwakwalwa dama galibin masu fito da abubuwan karkace wannan da wahala ka samu dolo a cikin su yawwa kwakwalwar sai ta musu yawa sai su ga sun rena tunanin qur'ani to shine sai suka ja shi sai sai ya har ya zo ya fara maganganu aka tumbuda masa kuɗi aka ba shi ne mataimakin alkalai na ƙasa baki ɗaya a lokacin nan aka cila masa kuɗi ya rika jin daɗi ya fara fito da littafai kuma mutum ne wanda rubutu baya masa wahala ya fara sukan qur'ani ya fara tawili cewa ba haka bane can ma aka bo aka ce ai sunna din nan ba a ma santa ba daga baya ne aka rubuta bayan rasuwar manzo Allah shekaru da yawa dan haka masu riwaya duk sun sa ƙarya a ciki saboda kuma wannan abin shine a lokacin abin da ingila take so to daga nan aka ci gaba har aka samu wannan a gefe guda kuma aka haifar da mirza gulam ahmad shi kuma ya fito da kadiyaniya shine ahmadiyya da kuke ji su ma yanzu kun ga suna ta dawowa suna ta dawowa ahmadiyya kuna ji suna zuwa suna ta neman izinin kafa asibiti izinin kafa makaranta dama wannan ita hanyoyin su guda biyu ai asibiti ai makaranta to ta hanyar nan suke da ba ba sa wa'azi aka ji sun kafa wa'azi suna yada da'awar su ba amma a hankali da'awa sirriya suke kuma sharrin da'awa sirriya shine sukan kai ta gun manyan mutane shugabanni sai kaga an kai wa manyan mutane da littafi kuma su taiba wa shugabanni kai kana nan kana mun bari kana ta faɗa da shugabannin gari akan wasu abubuwa su kuma a ƙasa suna ta gyara musu sai su ga su ta musu fatawa da ta daidai da abin da suke so sai kaga sun koma suna karɓar ra'ayinsu a hankali hankali sai ga an canza al'umma haka shi a suke a ƙasa haka waɗannan ahmadiyyan suke a ƙasa haka wannan yan qur'aniyan suka fara yanzu shi sa kullum ake cewa malaman sunna ku dawo ku tsaya ku tattauna abubuwan nan ku ake yaƙa ku tsaya ku fahimci wannan halin da ake ciki a karanta littattafai da suka yi raddi akan waɗannan shubuhohi a yi maganinsu a ilmantar da samari su tashi a shiga makarantu a gaya wa mutane ainihin saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin masu irin wannan tunanin su zo to haka Ahmed Sakhan sannan aka zo aka samu wani Abdalla Al-Jakralawi shi ma ya biyo bayansa 1830 shi kuma aka haife shi shi ma ya zo da nasa su suka assasa wannan tunani na cewa ai watsi da sunna qur'ani kawai ya ishe mu shine kuma yanzu sai ake tallan abun a kasashe da yawa sai inda kai baka san waye ma mai tallan ba inda alaran ma yana son qur'ani dama sai a biyo masa da yan kobbai da yan mai ce to ga kaza da kaza shikenan dama shi baya son karatu yawa shi yana ganin kun san dama akwai wata tsohuwar adawa adawa tsakanin masu karanta littafi a zaune da kuma alaran mu wanda suka karatu sun sani sai ka ga ya wuce ana karatun littafi a zauren ma ya ce dalla rubuta su yan wa'in wa'in yan kokonto wai shakka fi kaza ko kaza ana faɗa ya ce duk kokonto suke shi yasa to irin wannan abin da haka ake farawa sai ga an ɗora mutum a irin waɗannan hanyoyi za mu zo dai insha Allah mu yi magana akan sanan gaba insha Allah sai ce fa kullul matalib amin yana ko amma al-ulumul ukhra yace amma sauran ilmomi fa inna hadhihi la tadkhulu fil umum sauran ilmomi natural sciences engineering ne da sauransu to ba sa shiga cikin fi umumi qawlihi li kulli shay'in ba sa shiga ciki li adam istimali ha ala al hidayati domin waɗannan ba ilmomi ne na shiriya ba ba ilmomi ne da suke magana akan shiriya ba in kai mathematics ba abin da zai shiryar da kai zuwa ga maganar aljanna magana ce ta duniya mathematics akwai ci gaba a cikinsa akwai amfani a rayuwar dan adam kuma iya amfaninsa iya duniyar ya tsaya maka amma bai shafi maganar shari'a ta lahira ba alhidayatu fi tariq alladhi yaltabisu ala nasi wanda zai iya rikicewa mutane ba su gane ba shine abin da qur'ani yazo ya bayyana wa mutane ga yadda asalin sa yake yace idza tabayyana laka dalika in wannan abu ya bayyana gare ka fa qawluhu to fadin Allah madauki da yace wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in cewa mun saukar da littafi a kanka mun saukar maka da littafi dan ya zama bayani ga kowanne abu sai ce walistigna'u bil kitabi da kuma wadatuwa da wannan littafin hal ma'ana hada shin ma'anar wannan shine anna sunnata wa aqwalus sahabati laysat mimma yu'khadhu bihi nan wata tambayar sai wani mawdu'i ne daban tunda yace alistigna'u bil kitabi bai ce bil kitabi was sunnati ba to shin ana nufin anna sunnata da sunna wa aqwal sahabati da kuma maganganun sahabbai laysat mimma yu'khadhu bihi ba sa cikin abin da ake riko da su wa yustagna bihi su ma a wadatu da su to shi yasa ya bukaci ya kawo wannan kuma saboda fa'idar abin da ya ambata anan na so mu jinkirta dama abin da na so in yi na lecture akan wannan ya zama bayan duk mun gama wannan mu ji abin da malam ya faɗa sai kuma mu zo mu yi magana mu akan tarihin waɗannan aƙidu da kuma maganar shubuhohin su aljawa amsar mana yace anna hadha huwa min alkitabi wannan abin da ake faɗa da sunna da maganganun sahabbai duk suna cikin abin da ake faɗa alkitab din ba wai ana nufin su ne qur'anin ba amma abin nufi alƙur'anu ya dullu alaiha domin zancen sunna nan ita ma ai zancen addini ne zancen shari'a ne kuma daga bakin wa take daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da alqur'ani da haka duk zancen sa shari'a ne in mutum ya ce ba zai dauki zancen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai iya qur'ani zai dauka to ya karyata qur'anin da a cikin qur'anin aka umarce mu mu da'a gare shi cewa shiriyar mu ma ba za ta tabbata ba sai mun da'a gare ko ba haka Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu kuma umarnin da ya bayar ayi manzo Allah san a rayuwarsa ba iya Qur'ani ya kawo sai ya shiru ya koma ba kullum ina ga mana wannan kan lura da shi saboda hujja ce mai karfi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ai ba Qur'ani ya dauko bai taba cewa komai ba kawai sai ya zo da littafi sai ya mika wa sahabbai sai Abubakar ya karba sai ya ba wannan sai aka sa aka fara karatu shine har ya zo bai taba cewa komai ba haka yi ba haka yi ba don haka Qur'anin yana nan kuma yayi maganganu don Allah inda za ka yi adalci ina za ka yi da wannan maganganun nasa ya faɗi gaskiya ko bai faɗa ba ya ce la ilaha illallah ko bai faɗa ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗi Allah maɗaukaki da wasu abubuwa na siffofi ko bai faɗa ba ya faɗa ya yi magana akan kiyama ko bai ba ya yi magana akan shiriya yadda za a yi sallah yadda za a yi azumi duk ya faɗa inda da wata sallah da ya samu kamar da masu suke faɗi kamar da rana ce wani dan uwa ambata wata sallah da suka samu wai tuntuni haka dama annaba suke sallah ta su annabi Ibrahim duk an samu to da ba fa'ida ya koya mana tasa har ya ga wani yayi ya ce baka iya ba sau uku yazo ya sake koya masa duk ba fa'ida ko ba haka bane da haka zance wannan tatsuniyar ba yadda za a yi kayi qur'anin kai masa da'a idan baka bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka duk waɗannan suna ciki sai ce fa sunnatu min alquran ita kanta sunnar daga qur'anin aka same ta aka samu cewa wajibi a dauke ta ya'ni al-istidlal biha abinda ake nufi ba ana nufin wa duk zancen manzon Allah sallallahu alaihi faɗa a hadisai dukkanin su a kunshe ki a cikin alqur'ani ba ai ba mara hankalin zai faɗin ba haka ake nufi abin nufi al-istidlal biha kafa hujja da ita qur'ani ne mana nuni akan cewa wajibi abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace mana shine abun koyin mu ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ko ba abun koyi ba a cikin me kawo ina aya take ai duk kun san laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun me ma'anan uswa uswa shine abun koyi ana nufin uswatun fi kawai yazo da qur'ani kuma sai ku karba ai kun yi daidai da shi wajen an saukar muku kenan amma wajen bayani da wajen aiki abin da ya faɗa ku yi ɗan a gare shi wa in tuti'uhu tahtadu kuma sannan ya faɗa man yuti'i Allah man yuti'i rasula faqad ata Allah wanda duk ya da'a ga manzo to ya yi da'a ga Allah kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi yana nan a cikin abubuwa da yawa komai yayi umarni da shi ka zo ka ce duk wannan abin da ya bada umarni da zamansa a gida da ya gaya wa matansa da harkar haila tafsilin wankan haila da Allah ina za a samu wankan janaba yadda za a yi shi su suna faɗar cewa kaza da kaza yanzu kun ga wannan mutumin da yake gaya mana Ahmad Khan din da ya fito da wannan tunani kun san baya sallah baya sallah baya azumi haka ya rayu kuma wannan ita ce natija ta ƙarshe dama in mutum ya ɗauki wannan ra'ayi dole ya bar sallah dole ya bar azumi saboda bai gan shi a ƙur'ani yadda ake yi ba babu duk ƙoƙarin mutum a haddar ƙur'ani ba zai fito da waɗannan abubuwan a cikin ƙur'ani da wannan detail ɗin da ake yin su ba da haka dole daga ina aka samu daga sunna shi kuma in baya son sunnar in ya ga haka sai ya iltizamin batsilin sai ce to shikenan an watsar da addinin gaba ɗaya an daina saboda dama can manufar da aka ɗora shi a kai kenan amma muna mu galibi na sani jahilci ne bakin addini ba yawwa jahilci ne da an san abun yadda yake hakika ba za a shiga irin waɗannan abubuwa ba to sai ce ani al-istidlalu biha wa aqwalul khulafa'ir rashidin min al-qur'an haka nan su ma maganganun khulafa'ur rashidin za a kafa hujja daga qur'ani cewa a bisu yawa ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul da kuma me wa ulil amri minkum su ay manyan ulil amri lokacin sahabbai al-khulafa'ur rashidin al-istidlalu biha fil qur'an wa kadhalika as-sahabatu fil qur'an haka nan sahabbai Allah ya yabe su ya ce ‘yan aljanna ne kuma ya faɗi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin al-mu'minuna hum as-sahaba wanda yabi hanyar da ba ta su ba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira haka duk wanda ya dauki wannan tunani na kawai a riko da qur'ani ai watsi da sunna to hakika shine ya watsi da qur'anin farko kafin wani abu ga dalili bala ya kawo mana wani abu ko da ke an ce lokaci yayi amma kuma akwai bukatar a ji wannan istidlalin na ibn mas'ud wajen munasabarsa da wannan dide da zamu sake dawowa lamma rawa wali hada lamma rawa al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wa ghayruhu anna ibn mas'ud cewa abdullahi ibn mas'ud qala wata rana ya faɗi sahabi ne kowa san shi sai ce la'ana Allahu al-washimata wal mustawshimata wan namisata wal mutanammisa wal washira wal mustawshira wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirat li khalqi Allah akun san wannan hadisi hadisin da ke hani akan washmu shine tatu zane da ake da shantu da yar katsina da ake cewa wannan shine da ake wanda ake zane da mutum a caccaka da allura a rubuta sunansa ko a shi da yanzu yana nan tatu a jikin mutane da yawa da kuma masu wushiriya shine a bude wanda ba ta da wushiriya ta bude tsakanin hakwaranta saboda wannan da kuma ƙarin gashi da sauransu duk dai dan mutane su kyau da zamu dawo mu sake karantawa daki daki da ibnu mas'ud da ya faɗi wannan kalma sai wata mata sai ta ji sai ta zo ta ce ya za ka ce Allah ya tsine wa waɗannan bayan babu wannan ayar a ƙur'ani ta ce ini na karanta alƙur'ani daga farko har ƙarshe babu wannan ayar a ciki kuma cewa ya yi la'ana Allah ko ba haka bane in ko aka ce la'ana Allah Allah ya tsine to a ina Allah ya tsine dole a ƙur'ani za a samu sai matar ta ce ita ta karanta ƙur'ani duk ba wannan ayar shine ibnu mas'ud yace gashi nan Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya umarce ku da shi ya zo muku da shi na umarni da da menene da labarai da sauransu ku karba na da'a ku yi da'a wa ma nahakum abinda ya hana ku kuma fantahu ku hanu in mun yadda cewa ya hana waɗannan abubuwan azancensa wata rana ya ce Allah ya tsine wa wanda suka yi kaza wanda suka yi kaza to ai wannan zancen kamar yana cikin alkur'ani ne shi ne abin da kawai yake so ya ambata insha Allah darasinmu na gaba za mu sake nanata shi wannan hadisin da asalin abin da yake nuni zuwa gare shi Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi Allah kara mana shiriya Allah tabbatar da mu a wannan hanya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwa wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك